الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da biyu ga watan zulƙida hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wadda ta yi daidai da sha ɗaya ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuro a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fannu ta'amul bainar zaujai littafi ne wallafar babban malami muhammad siddiq minshawi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na goma daidai a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun tattauna game da wasu matsaloli guda biyu na farko ij'al hiwaraka azban safiyan inda mala yace ka sanya hirarka da iyali ta zama hira mai dadi to ya kawo mana maganganu da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanda yake tattaunawa tsakaninsa da ainihin wato iyali sannan mun karanta gabar da mala yake cewa la tu khasim inda kulli saghiratin wa kabira wai kar ka zama mutum mai yawan husuma ko mai husuma a yayin da aka yi maka kowane irin laifi karami ko babba ka zo ku yi ta rigima da iyali wannan yana daga cikin abin da malam ya ja hankalinmu a kai sannan mun tattauna game da qaddim haqqaha ala hawayatik wai ka gabatar da haqqaha haƙƙinta ala hawayatik bisa ga abin da kai kake so za mu tashi yau inda mala yake ta ihtarim aqalaha wa hawayatiha ihtarim aqalaha wai ka mutunta mutuncin wato hankalin matarka ka girmama tunanin matarka ka girmama hankalinta wa hawayatiha da abubuwan da take so ko da abun ba zai yi ba ko ba zai samu ba to ka girmama wannan tunanin nata ka kuma girmama wannan abin da take so ka kuma kwantar mata da hankalin cewa an samu faraga ko an samu hali ko nan gaba insha Allah za a yi ko kuma abubuwan da kasan tana da sha'awarsu a rayuwarta kamar yadda can mun karanta cewa hobi shi ake kira da hawaya to dole ita ma kamar yadda kake da hobi kana da abubuwan da Allah ta'ala ya sa kana son su ko a abinci ko a sutura ko a yanayi to ita ma tana da irin wannan hobbies din to shine aka ce ka girmama kamar yadda aka ce ainihin wato ka girmama haƙƙinta to kuma ka girmama ha tunaninta ka kuma girmama abubuwan da ya zama hobi ɗin rayuwarta ma'ana abin da ya zamto tana da sha'awar irin wannan za ka ji wata ƙisa da za a kawo mana a ƙarshen wannan gabar inda ainihin wato za ka ji inda wani mutum ya auri mace tana da wani hobi kuma sai suka bar gurin da za ta ci gaba da wannan hobby din nata abinda take sha'awa sai suka bar gurin sai aka koma gurin da ba za a sami irin waɗannan abubuwan da take ba sai mata samun mata wani substitute a madadin wancan wanda ta saba yi so duk irin waɗannan abubuwa ne waɗanda za a ga galibi a zamantakewa mu ba mu cika damuwa da su ba ba mu cika kulawa da su ba balma ba ma ɗaukan su da wani muhimmanci ba ta da wani tunani da za ta iya kawowa komai kyansa a karɓa bal ana ganin ma kamar ba ta da hankali a mafi yawan lokuta kuma ba ta da wani abu da za a ce wannan hobi ɗinta ne kuma kai wata rana ko da jifa-jifa ka haƙura da naka a inata to duk za ka ga waɗannan abubuwa ne da a irin zamantakewa irin tamu to za ka ga galibi gaskiya mata ba su cika samun wannan ba to shine sai malam yau yake so ya ja hankalin maza akan wannan gaba cewa ihtarim aqlaha wa hawayatiha al hawayatu riyadatul uqul wai wato girmama hobbies na mataka abubuwan da take so a rayuwarta wannan yana daga cikin riyadatul uqul wato abin da yake horar da wato al'uqul hankula ko tunani daga cikin abin da zai dinga bawa wato ya dinga horar da hankalinta hankalinta ya zamto yana bada tunani mai kyau to daga ciki shine akwai alhawayat idan mutum yana da hawayat to yin waɗannan hawayat din riyadatul uqul su kuma sukan zama riyada ne wani za ga hobi ɗinsa yana son lissafi wani yana son larabci wani yana son turanci wani shi a hobi ɗinsa yana son ya koyi kaza wani a hobi ɗinsa yana son ya zama yayi kaza da sauransu to irin waɗannan za ga riyadatul uqul ne wato yana bawa hankali wato wani exercise wani horo fa'as'id fa'as'id imra'atak bi ihtirami aqaliha sai malai yake ta fa'as'id imra'atak wai ka jiyar da matarka daɗi fa'as'id ka sanya ta cikin farin ciki bi ihtirami aqaliha ta hanyar girmama hankalinta ko tunani ta kawo ka ce kai amma fa wannan tunanin naki yayi kyau fa kuma kin ga fa wannan fa tunanin fa ni ni kaina ban hango shi ba fa kuma ko da ka hango shi din yana daga cikin ihtiram kai amma gaskiyar magana kan nan naki ai shi sa fa nake yin ki wallahi kan nan naki yana ja eh ni kaina wannan lissafin da kika kawo kwata-kwata ban kawo shi ba a cikin kwakwalwata shi sa nake son in dinga tattaunawa da ke dan dinga samun shawarwari da tunani mai kyau an gane kaga za ta ji daɗi kuma za ta wannan yana daga cikin abin da kana renawa wannan ya fuka kawo mata buhun shinkafa kawo mata taliya kawo mata kayan sawa amma fuska daure babu sakewa babu kaza wannan duk mutum ya zama wato ya zama sa ba ka dariya sai hamma a gidansa an gane ko to su ba haka suke so ba suna son wannan yanayin shine yanayin su kuma duk wanda zai zauna da su wannan yanayin ya kamata ya musu yana so ya burge su amma duk wani abu da kake ganin zaka kawo mata dan ka burge ta to kawai sai dai ce ma pretending in ka kawo ta ga kawai so kake ka burge ta da wannan ta nuna ka burge ta din amma galibi yan kananan abubuwa ne sai wani ya zo ya ta narka kuɗi ya ta kashe wa matarsa kuɗi wallahi za ka ga inda ya yi mata wasu yan abubuwa yan kalmomi sai ga ba sai ya kashe kuɗinsa ba abin duk da baya tunani na zaman lafiya da kwanciyar hankali da nuna kauna da soyayya zai samu a arha ko kuma a kuɗi ɗan kaɗan to duk wannan yana daga cikin abin da malam yake kira zuwa gare shi ka sanya matarka cikin farin ciki ɗan uwa bi ihtirami aqaliha ta hanyar girmama hankalinta wa hawayatiha da abubuwan da take sha'awa girmama su waɗannan qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min gazwatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga wani yaki an ce ko yakin tabuka ne ko khaybar ko daga yakin tabuka annabi yake ko kuma daga yakin khaybar to da ya dawo gida nana aisha tana da wata kamar ko rumfa ko kuma kamar falo ciki da falo haka ko kuma wani dan wata yar rumfa haka da sai an wuce ta za a shiga abin nan da haka akwai dan labule a wani wata taga ko wani abin nan na jikin ɗakin nata fa habbat rihun sai iska ta kada fa kashafat sitaratan sai wannan iska sai ta yaye labule na na ɗakin na Aisha radiyallahu anha khalfaha wato daga ciki bayan wannan labulan ara'is li Aisha wato ya tsana ce tana na Aisha tana da stages stages haka yan tsana ko kuma abin nan wato yar baby ko wato tana da ita ka duba da yanzu a ce a ce matarka ta kayo amarya malam an tashi kawowa cikin hobi dinta tana san ya tsana tun a gidansu tana kudu zai ga wani lokaci ta kwantar da 'yan tsana kusa da ita sai ga kamar abin nan akan shimfiɗar ta ga ta ga 'yan tsana sai aka yi maku aure kawai sai ta taho da 'yan tsana ina ganin zai wahala ka girmama wannan hobi din ko cewa za ka yi ta zo ma da sakarci ita sai ka ce wata karamar yarinya ya za ta zo ma da wata yar bebi ya za ta yi kaza to na aisha ta je da yar bebi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko eh ban san ko yar bebin hausa ta na san ana cewa yar tsana haka to yar tsana dai ita ta fi zama abin nan ko to ta zo da yar tsana gidan annabi sallallahu alaihi wasallam in yanzu ne kuma ka ce tedi shine wannan dan abin da za ka ganshi abin nan ko wanda yake kaman ana cusa wasu kaman ko ko tsumma ne ko kuma soso a ciki sana'a lullube bayan sa da abin nan annabi ya dawo daga yaki ka duba fa daga yaki yake ka duba jihadi na ɗaukaka addini an dawo amma yana dawowa sai ya zo ya tarar da iska sai iska ta ɗaga labulan na Aisha cikin ɗakinta sai ya hango a ra'is sai ya gano ‘yan tsana li Aisha kuma ba ta wata bace tana na Aisha ce. Faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma haza ya Aisha wannan kuma me nake gani a cikin ɗaki ya kera na Aisha. Ƙala ƙalat kai sai na Aisha ta ce banati ka ji ko? Banati ai a ra'is ma'ana ‘yatsanata ce, ‘yatsanata ce, wara'a bai na hunna farasan a tsakankaninsu kuma sai ga farasan wani doki, lahu na hani shi kuma yana da fuka-fukai guda biyu. An gane ko? Sai gan shi ya ga doki da fuka-fukai guda biyu a tsakiyar wannan tedis ɗin wannan ‘yatsanar tun da ba guda ɗaya ba ce ba, a ra'is jam'insu ne, da aka kaga in tsana ce kila guda biyu ce kila guda uku amma a tsakiyar su kuma ga wani doki shi kuma mai fukafukai guda biyu wasa da hunna shi kuma yana tsakiyar su a yake cewa kai janahani min riqa wato shi kuma wato sai ga wannan dokin lahu janahani yana da fukafukai guda biyu min raqa'in wato na qumash awul jild raqa sun ce ko qumash ko dai kace na tsummo na tsumma an gane ko irin wannan na tedi din awul jild ko kuma na fata an gane ko doki ne wanda yake da fukafukai guda biyu amma fukafukan guda biyu an yi su da fata ko kuma da irin abin nan na yattedi irin wannan ainihin wato tsummokarai din faƙala sai ce ma hadha alladhi ara wasadahunna wannan kuma abin da nake gani a tsakiyar wayannan yan tsanar take su shi kuma menene qalat sai ta ce farasun doki ne an gane ko kagan wani ne daga nan kawai zai tsaki kawai tashi ya tafiya sai amma ka duba yadda annabi ya dinga binta yana mata tambaya kuma with confidence tana bashi ansa tana jin daɗin tambayar da yake mata ya martaba ya girmama abubuwan da take so tana take take abin nan qala sai ya ce wa ma hadha alladhi alai to kuma me nake gani a kansa naga wani abu haka a gefensa qala sai ta ce janahani ai fuka-fukai ne guda biyu qala sai annabi ya ce to farasul lahu janahan doki ne mai fukafukai guda biyu wato doki kuma da fukafukai guda biyu qalat sai ta ce amma sami'ta anna li sulaimana khaylan lahu ajniha baka taba jin an ce ma annabi sulaiman yana da dawakai ba kuma suna da fukafukai taqulu tana fadar haka fadhikan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya kuma ba wai murmushi ba dariya yayi hatta ra'aitu nawajizahu da kanta tace har sai da naga tiramansa ka ku ga dariya ce wanda aka yi sosai ko ba wai yar dan dan flashin haka da hakoran gaba ba a dariya tace hatta ra'aitu nawajizahu har sai da naga tiramansa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya saboda wannan tattaunawa da suka yi wannan hadisin kagan ka kalle shi hadisi ne wanda yake nuna kulawar annabi sallallahu alaihi wasallam game da ahwali nisa'ihi ko zaujati yana damuwa yana bada kulawa game da irin yanayi da halayyar matansa wa husni ishratihi lahunna sannan wannan yana nuna irin kyakkyawar zamantakewa da mu'amala da ke tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalinsa wa muhawaratihi lahunna da kuma yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke yin hira da kuma tattaunawa da su ai da ma an san tunanin ku ba iri ɗaya bane kana da hange fiye da nata kana da tunani fiye da nata to amma duk da haka wata ranka dan dinga biye mata mana koda shirme shirman take yi tana son ka saurare ta koda ku shirme ne kuma ka nuna ba shirman bane lalle wannan abun nata yana da matukar in an kalle shi ta wata fuska zai yi fa'ida an gane ko da za ka ga yawanci har ka rabu da su da Allah ta mace har tunani ne da ita haka yawanci mutanen mu suke shi ya fi kowa basira ya fi kowa tunani ba da za ka ji inda na inda annabi sallallahu alaihi wasallam na na ummu salama ta bashi shawara ya karba kuma shawara ta zama mafita ba wai ga annabi ba har ga al'ummar musulmi gaba daya a in kana rena karɓar tunanin wani to za ka dinga rabuwa da alheri mai yawa ba kai kaɗai Allah ya kimsa basira ba san cewa ko wanda Allah zai kimsa masa basira ko wata mafitar da kai kanka baka da ita to in ya zama na baka tuna kuma matarka tana daga cikin wadda ta san rayuwar ku ta san abin nan da aka karɓar tunanin ta yana da kyau kuma a cikin wannan akwai tana jin cewa lalle ka ɗauke ta mutum kuma tana jin cewa lalle ita mata ce da haka a cikin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana tattaunawa da su wadhahik ma'ahunna kuma annabi yana yin dariya tare da ainihin wato matansa tazawwaja rajulun imra'atan wani mutum ya auri wata mace tuhibbu munzu dufulatiha sina'ata ashkali min at-tin tun tana yar karama ita dai tana son ta samu dandankuwa ta dinga yin ainihin ya tsana da ita duk tana ya karama an gane ko kuma wannan hobi din shi ya bi ta har girman ta har ta yi aure an gane ko yanzu akwai abin da za ka kana yi ya kamata a ce ka daina shi amma hobi ɗinka ne kana nan kana yi ko ba kwa ganin irin haka yanzu akwai wanda ya kamata a ce support ɗin ƙwallon ƙafa ko ihu cikin yara akan ƙwallon ya kamata a ce ya wuce shi amma za ga shi da furfurarsa da komai ya zo ana ta musu da shi da yara ko wani abu mai kama da aka misali an gane ko kaga kaman abu ne tun da yarinta ya taso da shi kuma har yanzu ya kasa barinsa to da haka wannan ainihin wato mace tana son munzu dufula ce a fatin tana yar karama fa tana son sina'ata ashkalin wato san'anta ko kuma yin kala kala daban-daban mina tsini ta hanyar kwaɓa laka ko dandankuwa kal'ara'is ta yi su kamar ya tsana kuma har aka aure ta da ‘yan wannan tana sa a nemo mata zai zo ya same ta ta yi wannan abubuwan nata na ya tsana da dandankuwa falamman ta ƙalamin alƙaryati ilal madina sai Allah ta'ala ya ƙaddara sai ya tashi daga cikin ƙauye sai ya dawo birni ma'ana ya tashi daga gurin da dandankuwar is available ana samun ta sosai za a samu ta zo ta abin nan sai kuma aka koma kamar kace an tashi daga irin area an koma GRA ina zaka samu wata dandankuwa saboda haka an koma inda babu ita faqadati zawjatu din to matan nan fa ta nemi dandankuwa ko laka ta rasa allazi kanat tasna'u minhu al-ara'is wanda da shi take yin wannan ya tsana din fashtara la wato salsal badilan anitsin to ta nemi ya tsanata waccan kila ta kakkarye ta lalace da haka yanzu sun dawo birni tana so ta sake yin wata ta ajiye ta ta dinga gani babu aka nemi dandan kuwa babu kaga da, da mijin ya tashi fashtara la salsal sai ya samo mata busasshiyar dandan kuwa ko busasshiyar laka badilan anitsin a madadin ainihin wato wannan lakar da ta saba amfani da ita mana sai ya samo mata wata yar bebi irin ta busasshiyar laka ya zo ya bata ma'ana duk abin da ya sa aka kawo maka wannan wai ana nuna maka cewa wato girmama hobi din matarka wannan yana daga cikin abin da ake nema daga gare ka an gane ko yanzu za ga wani lokaci kawai sai ka zo ka same ta kawai tana sai ya carafke ai hobi ne shi ma ko wata ran kawai in ka tashi dawowa kawai ka samu yan duwatsu masu kyau masu irin wanda za su yi wannan HRFM kawai ka zubo su aljihu ko ka kullo su a leda ya ka zuwa mai ido ne ko ba za ka tsinjo ba ne saboda kana zuwa sai ka ce wallah wasu duwatsu naga za su yi can HRFK shi sa kawai na ga ka ina ba zan iya wucewa ba ina kan mashin ma na faka mashin din da tsinto muke su da Allah za ta ji daɗi ko ba za ta ji ba to zai ka rasa gane wai mai mutane suka fahimta da rayuwa aure ne wai cin magani ko shan ƙanshi ko muzurai ko zazzare ido karatun ba lalle yana da daɗi ba don na ga wasu fuskokinsu sun tutturɓu ne haka za ku yi haƙuri ya za ku yi wahiyar min al'ashiya illati a ba hal ulama wato suna daga cikin abubuwan da malamai suka halatta wato tsana tana daga cikin abin da malamai suka halatta cewa yara ana iya ko kuma wayanda suke abin nan za a iya ajiye ta a gida don wasa ko abin nan makamancin haka tun daga nana Aisha ta zo da ita kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ta ba da hakan kana da yarinya tana son ya tsana yawanci da nan suke koyan wato handling da kuma wato kulawa da yaro tun tun rangiri tun ranza ne za ga ta dan goya ta tayi mata wanka ta taje mata kai ta sa mata kaya ta zo ta kwantar da ita shimfiɗa tun daga nan suke koya an gane shi kuma namiji duk abin da ya shafi motsa jiki da exercise da kuzari da karfi shi kuma sai a koya masa shi yasa sai a dan siya mai ya kwallo da zai ta buga ya yi gumi ya yi tsalle din nan yawa to shi kuma kaga shi ke nuna shi namiji ne ita mace ce tastur ala uyubiha ka zamanto mai suturce laifuffukan matarka kai ka san tana yi wannan kai tsakaninka da ita amma ka zo ka dinga barbaɗa ta ko a wajen ƴan uwanka ko ƴan uwanta ko kuma abokanka ko kuma mutanen gari a'a ka zama an san tana da oyo aibobi tana da laifuffuka da dama to kai a matsayinka namiji tastur ala uyubiya ka sitirce aibobinta an gane ko ka sitirce aibobinta saboda kai ma akwai aibobinka da yawa da in ta fito da su wallahi talla ina ganin akwai inda zaka ji nauyin zuwa ko ba haka bane to saboda haka za ga ita ma ta rufe su haka ba wanda ya sani wani aibin naka ko iyayen da suka haife ka ba san shi ba amma ita ta sani ko ba ta taba gaya kowa ba so saboda haka kai ma ka zama tana da wasu aibobi da ba wanda ya sani sai kai to yana daga cikin abin da ake bukata ka zama mai suturce aibobinta me yasa sai ce saboda la yujadu insanun ya khalu min al-aib babu wani mutum da bashi da aibu ba wani mutum da zai iya kadaita daga aibu in dai za a kalle sai an ga kai yana da fushi ko yana da ruwa ko yana da kaza ko yana sai dai an ga wani aibu da shi da yake da shi fa idza asabaka Allah azza wa jalla bi zawjatin idan Allah madaukakin sarki ya jarabce ka da mace biha aibun tana da wani aibu khul khuluqi kuma wannan aibun khuluqi na dabi'a ne aw khalqi ko Allah ya halicce ta da wata wani aibu na halitta fastur alaiha ka rufa mata asiri ba wanda ya san tana da wannan aibun na halitta sai kai da ka aure ta saboda rayuwar auratayya ta san ta sa ka gano ashe tana da aibu iri kaza kila aibu ne wanda ba a fili yake ba a lullube yake to ka suturce wannan aibu kila kuma aibu ne wanda yake na ɗabi'a a waje su wanda suka santa ba su santa da wannan aibun ba amma kai ka san tana da wannan aibun a zamantakewar da kuka yi tare to ka suturce mata wannan aibun nata ka rufa mata asiri qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah duk wanda ya rufa wani musulmi asiri ya suturce shi Allah ta'ala zai suturce shi ya rufa masa asiri a duniya da lahira kaga kai riba ma ka ci kai anan ka rufa mata kuma ya rufa ma anan kuma ya rufa ma a lahira kaga kai riba ka ci sakamakon sitirce matarka to Allah zai sitirce ka a duniya aibobin da kake yi waɗanda mutane ba sani ba Allah zai ci gaba da lullube ka sannan Allah ta'ala zai rufa maka asiri ba zai maka tonan silili ba a ranar tashin alkiyama saboda kaga kai riba ce gare ka wani hadithi imam muslim ya ruwaito shi hadithi na 2699 arada ahadu ahadu salihin an yutalliq imra'atahu wani daga cikin mutanen kirki yayi niyyar zai saki matarsa faqila lahu masu tsegumi sai suka ce masa mallazi yaribuka fiha wai menene kake shakka da kokonto game da zama da ita menene kake da damuwa da shi game da ita har kake so ka sake ta qala subhanallah yace kai subhanallahi al'aqilu ai mai hankali la ya hati ku sitira mar'ati baya keta sirrin matarsa in gaya maka dalilin da yasa nake so in sake ta ai din mai hankali ba zai zo ya tona asirin matarsa ba in ku har zai je ya zauna ya ce marwaciya ce kaza ma ce ai ba ta da kaza ba ta da kaza Allah wannan ahadu salihin ya nuna mutum ba shi da hankali to ai saboda kanka kanka ka burmawa an fahimta ko in ka aibata ta ka kwance mata zani a kasuwa kanka ka kwancewa ita ce matarka ita ce uwar ƴaƴanka aibata ta aibata kanka ne da kuma aibata ƴaƴan da ta haifa ma kai kana ganin kaman bari ka aibata ta ka more wallahi ba wani morewa in ka san me kai wa kanka to aibata kanka kai kuma da ƴaƴan da ta haifa su ma ka kunyata su shi yasa wannan mai hankali wato ɗaya daga cikin mutanen kirki magabata an ga alakarsa da matarsa alakar ta danyi tsami yana nufin ya saki matarsa sai ake tambaye sa wai me yasa kake so ka saki me ya dame ka me yake me ya damo ka game da matarka kake so ka sake ta in wani ne a yanzu ga ma duk sai ya faɗa tun daga A har zuwa Z ai tana masa kaza wani wani wani har sai sai ya ce ina zuwa sai ya dauko jota jotin yayi rubutun saboda abubuwan suna da yawa an gane ku qala subhanallah ala aqilu la yahtiku sitara mar'ati yace ai mai hankali baya keta wato asirin mana baya keta mutuncin matarsa falamma dallaqaha lokacin da ya sake ta ma'ana al'amarin ya kai yanda ya kai har zaman bai yiwu ba da ya sake ta kila lahu sai aka sake zuwa aka ce masa lima dallaqtaha wai me me yasa ka saki matarka ne faƙala nan ma sai sake cewa subhanallah mali wal imra'ati gairi yace ya zaka tambaye ni kuma ni yanzu ba matata bace ina ruwana da matar wani me yasa ka saki mata kai ce a da kenan yanzu ba matata bace to kaga dai yaki fadan me me ya faru suna taron me yasa kake so ka sake ta yace mai hankali baya haka bayan sun rabun to in wani ne ai ya dinga aibata ta dan kan mata auru ko ya dinga fadar aibinta dan kan ma wani ya ji yana son ta ya aure ta to sai wani kuma za a ga ga yaya tsakaninku in wani bai aure ta wasu kake ce ta yawon shegantaka kuma gari in ta ya ta yawon shegantaka kuma dai shi din ma dai ba ai ba illa ba illa bace ga yayanka shi yasa mai hankali in yaga ya saki matan ma zama ya kiwa yana daga cikin wanda ma zai taimaka ta ya aure ya ce in ma ta samu miji zai bata wani wata gudunmawa ta kara dan kayan daki ta je ta zauna saboda mutuncinsa ne akalla za a ce tsohuwar matarsa ce amma tana gidan wani amma tsohuwar matar wani ce ga ta nan tana ta yawo wasu mutanen banza suna ta ɗaukanta suna fita da ita to shi mai ribarsa kuma dole in an tashi san ce tsohuwar matar wani hatta idafarta da ake yi zuwa gare ka kuma idafa ba mai kyau ba kai ba illa bace gare ka shi sa mai mutunci za ga baya yarda da wannan zai ta nema mata mazawara kuma wannan abin da yake tsakaninsu wannan wani abu ne daban ya ce ba ruwana da matan wani na mali walimar a gairi kana fi kadimin zamani rajulun a tsohon zamani a da can shine mana kana fi kadimin zamani a da can an yi wani mutum salihun mutumin kirki ma'ahum ra'atun sayyi'atun yana da wata mace mai mugun hali tu'udhihi tana cutar da shi wa kana sabiran alaiha yana ta haƙuri da ita wa yad'u laha bil hidayah yana ce mata addu'ar Allah ya shirye ta min ajali auladihi saboda yayansa kaji hankali ko sai yake ce mata addu'a an yi sa goshin sa a ƙasa yana ce mata addu'a saboda yayansu wa kana idza jaa al-lailu sai zamto idan dare yayi yudau ala baitihi qindilun kawai sai wata fitila mai haske sai ta haska gidansa ba kawai wannan fitila ce ilahi kuma ba wai kunna ta ake ba wani security light mai haske sai ga duk gidajen mutane da duhu amma shi sai ga wata fitila mai haske ta hasko cikin gidansa da dare yayi za ga wannan fitilan ba a san daga kawai daga Allah take kawai sai ga ta hasko gidansa min nuri karamatin li sabrihi wannan hasken haske ne na karama karama Allah ya yi masa li sabrihi saboda hakurinsa bai kai ta ƙara wajen iyayenta ba bai gaya wa abokansa ba bai tallata ta a gari ba haka yi ta haƙuri kuma yana taimata addu'a domin shiryuwarta me ya hasararsa shi in ta shiryu me ya raguwarsa in ta shiryu saboda haka shiryuwarta yana ganin shiryuwa ce da za ta amfana da shi domin suna da ‘ya'ya tsakaninsu falan ma matat yayin da wannan mace ta mutu ikhtafal kindilu sai wannan fitila ta ɓace kenan kawai aka daina ganin haske to bari ka ji wani abin da zai baka mamaki wanda za ka sake ɗaukan wani darasi a cikin wannan karatun sai aka daina ganin fitila a gidansa faƙala lahu jiranuhu sai makotansa suka ce da shi limaktafal qindil ah ya fitila kuma ta ɓace me yasa fitila kuma ta ɓace da kaga fitilan nan kullun sai wannan hasken sai ya zo ya haska gidanka amma tunda wancan ta mutu kuma shikenan faƙala bi adabin cikin kwanta cikin tawadu'u da ladabi sai ya ce laqad matat allati kana alqindilu yudha'u min ajaliha wadda ake kunna fitilar saboda ita ta mutu kai ba ɗauka za ka yi wata waliya ba ce shi kaɗai ya san halin da yake ciki tsakaninsu amma kai ka ɗauka sai ya nuna wannan wata karamar ba shi aka yi wa ba karamar ta ce sai ya ce ai wadda ake kunna wannan hasken ake haska ko gidanmu saboda ita ta mutu duna an yakshifa sitraha ba tare da ya tona asirinta ba fa dhannal jiranu sai makwabtan suka yi zatan annal kindila wannan fitilar kana yudau ana haskaka ta ne karamatan li zaujati saboda karama wali ya ce matarsa saboda karamata an bayyanta ko to abubuwan za ga duk wayannan abubuwan akwai darussa masu yawa a cikin irin wannan karatun duk da cewa rayuwar auratayyar mu ta zama wata iri ne ga tanan dai ana ta yi mutum da kansa zai dinga barbada matarsa faɗi sirrinta ya faɗi aibinta ya yi kaza ya yi kaza kaga wannan abubuwa ne wanda suke wani ma haka ganshi yana habaici status da Allah ka duba da Allah da sun yi faɗa da an kaga ya fiye habaici a status ɗinsa sun yi faɗa da matarsa an gane ko maimakon ya tura saƙon ma abin da ya rubuta abin nan ɗin saƙon ya tura mata ita ta gani ita kadai a duk wanda yake yake yake abin nan ɗinsa zai gani to duk waɗanda suka suka saba tattauna da shi suka san yana faɗan laifuffukan matarsa da sun gani za su ce to wani fa an taɓa shi yau to kaga waɗannan duk abubuwa ne waɗanda suke akwai kuskure sosai a cikin su wanda ya kamata a ce mun gyara idhar mawaddataka laha ala gafata malam ka bayyanar da kaunar da kake wa matarka ba ta kiya ai kana son ta dai ka aure ta ko ya wuga shiru almawaddatu wal hananu adrul hayati zawjiyya almawaddatu kauna wal hanan da tausayi aɗurul hayatin zaujiya waɗannan su ne turaren rayuwar auratayya ba turaren da kake fesawa ba a jikinka a akwai turaren da ya fi wannan ƙanshi shine almawaddatu wal hanan so ƙauna tsakaninka da iyalinka da tausayi da ke tsakaninka da iyalinka wannan shine aɗurul hayatin zaujiya wannan shine turare ɗan goma na rayuwar auratayya faharis ala izharihi fi baitika kai matukar kwadayi wajen bayyanar da shi a gidanka eh ba ƙarya duk wanda ya san gidanka ya san yanda kuke ya san kana kaunan matarka ba laifi bane kuma kuma an matsa ka kana da hadisi yawa an wani yana ganin kamar baka da kawaici ko baka dan yin taqiya to ka nuna cewa kana da hadisi kana koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ne a wannan babu قال النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا مودته للسيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ينا فدا ينا مي بيّن da kaunar da yake wa nana Aisha radiyallahu anha yake ce mata kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in zan zaman miki kamar abu zar'in a wajen ummu zar'in zan zaman miki wato kamar abu zar'in a wajen ummu zar'in wato zan dan yi kotin kaɗan na wannan kisar hadithin abu zar'in yana da tsawo ne shi kaɗai zai iya cinye darasi ɗaya ko ma ya wuce ɗaya wata kissa ce mai ban sha'awa sosai dan ka sani kai ma iyalinka suna irin wannan mata su zauna tsakaninsu su kowace ta dinga faɗar halin mijinta wannan da ana kai ma ana faɗa halinka mai kyau ne matarka tana faɗa in an zo zama ta ce alhamdulillah ita kan mijinta wallahi ba ruwansa kaza kaza kaza kaza khairukum khairukum li ahli ko khairukum khairukum li nisa'i kuma mai tsiwa ne kai shi ma dai tana faɗa domin wasu mata ne su su goma sha ɗaya an ce kissar ta faru ne a ƙasar yaman wasu kuma sun ce ta faru ne a garin makka mata guda goma sha ɗaya ne suka haɗu suka yi wa junansu alkawarin kowace za ta faɗi yanayin zamanta a gidan miji ko kuma za ta faɗi irin halin mijinta kuma ba za ta rage komai ba suka yi wa junansu wannan alkawarin to an ce ta farko da ta tashi sai ta faɗi mugayen halayensa da kaushin halinsa a takaice abinda na farko in ka tattara bayanan wato khulasar abinda ta farko ta faɗa ta faɗi mugun halin mijinta da kuma kaushin halinsa ta biyu da aka zo kanta ita kuma aibobinsa ta ambata da miyagun halayensa wanda take ganin ma ita ba za ma ta iya lissafa ba dan in ta ce za ta lissafa za ta iya rage wani abu daga cikin irin halayensa marasa kyau in ta ce ma za ta tsaya ta ce da kaza da kaza da kaza to akwai yiwuwar za ta manta wasu ma an gane ko ita kuma ta uku ta ce to ita dai ga ta nan mai miji ba mai miji ba kawai ta ja bakinta ta yi shiru an gane ko kalmu'allaka ta ce la za ta zaujin wala mutsallaka ta ce ita dai ba a sake ta ba kuma ita dai ba ta kamar ba ta da miji wato ita ba mai miji ba kuma ba sakakkiya ba kai ka san zaman da kawai ana yin sa ita ba mai miji ba ita kuma ba sakakkiya ba ce domin duk irin abin da ya kamata miji ya yi baya yi ya abin da ta faɗa kenan ta hudu ita kuma ta ce wato ba na jin wani tsoro sabida karamcinsa da mutuncinsa ba na jin tsoron zai ci zarafina ko zai ci mutuncina ba na tsoron wannan sannan ba na kosawa da zama da shi ya abinda ta faɗa ke an gane ko yawwa ba na tsoron zai ci zarafina sabida akwai karamci akwai mutunta iyali sannan ba na kosawa da zama da shi ta biyar kuma ta ce to ita mijinta ce ce kalfahat wato kamar zaki yake fi kasaratin a wato fi kasaratin naumi yawan bacci wato mutum ne da in ya zo wasu suka ce abinda take nufi in ya bada abu kaza ya ce ai baya bi an yi ba ai ba ya ragu bai ragu ba ba ruwansa me ya faru a gidan wannan ba ruwansa kawai da ya zo zai hau sama kawai je kwanta ya bacci wasu kuma suka ce a tana faɗar irin taushin halinsa bai da faɗa ba musifaffe ba ne in an yi abin da ya kamata fa ni'ima in ba a yi ba zai ta sababi ba wasu suka ce shi ake nufi amma fa a lokaci guda kuma ta ce shuja'an ƙawiyan ghadiban fil kharij ta ce in kana so ka gan shi a matsayinsa na namiji ƙaƙƙarfa wanda an taɓa shi za a ga fushinsa to sai in ya je waje amma da ya zo ƙofa gida wannan halin ajiyewa ke zo ya mu'amalance mu mu'amala ta tausasawa a gida ita kuma haka halin mijinta yake ta nawa kenan ta biyar ita kuma wannan ta shida ta ce wato tana siffa ta ce mijinta akwai rashin kulawa sannan akwai rashin matsowa kusa da iyali ballantana ya ji damuwarsu ta ce la ya matsu ha wala yi laɗifu ha wala ya ta samaru wala yi samiru ha wala yi shi bi'u hajjata ha wannan in ka tattare bayanin abinda ta faɗa abinda ta faɗa kenan ta ce ba zai taɓa ta ba ba zai tausasa mata ba ba zai yi hira da ita ba ba zai gamsar da bukatarta ba shi kuma haka yake ita kuma ta bakwai ta ce ai mijinta wata ruwaya ta ce suna wato ga yaya ta ce kana neman wawa kaji Allah kiyaye da haka in kana da irin wannan suba wallahi ka gyara da matsalolin ka ji dai suna tattaunawa suna hira wata ruwayar aka ce haka wannan lafazin ta yi amfani da shi ce mijinta ga yaya'u wato ga yaya'u wanda jahilci ya lullube shi dip yake da jahilci ta ko ina jahili ne mala wata ruwaya kuma aka ce ta ce a yaya'u wato a yaya'u baya iya kusantar iyali ita kuma nata mijin kenan an gane ko sannan bayan ta ce a yaya sai ta ce kuma ɗibaƙa wato a ɗibaƙa shi ne algabi wawa kaga can ta ce gashi jahili kuma gashi wawa duk wata cuta a duk wata waraka ba haka ba ne kullu da'in lahu dawa duk wata cuta shi magani ce a wajensa duk wani sharri da zaka ce na namiji cututtukan da maza to shi a wajensa waraka ce duk yana da waɗannan sufofin shine ma'ana kullu da'in duk wata cuta da wani yake da ita to shi in ta zo wajensa waraka ce sannan shajjaki au fallaki au jama'a kullallaki babban da ya zafi shajjaki ya fasa miki kai wannan au fallaki ko ya karya ki au jama'a kullun laki ko ya hada miki duka biyan duk zai iya an gane ko ita kuma ta takwas ta ce to ni kuma ku tsaya ku ji mijina ta ce almasu masu mai arnab warrihu rihu zarnab kawai iyalan ta tsaya almasu masu arnab ta ce jikinsa akwai taushi kamar jikin ainihin wato a zomo wasu kuma suka ce a inkiya ce ta taushin halinsa da kyakkyawan mu'amalarsa a gida warrihu rihu zarnab sannan mutum ne mai tsafta ga amfani da turare shi ne warrihu domin zarnab ɗin turare wato wani itace ne na turare warrihu rihu zarnab duk sanda ka ji shi zaka je na kanshin turare ta kuma ta ce haka mijinta yake ta tara ta ce mijinta ta ce rafi'ul imad dawilun nijat azimun ramat karibul baiti minan nat kalmomin da ta yi amfani da su kenan guda hudu ta ce mijinta rafi'ul imad mai doguwar katanga ne ka san suwa wannan lokacin inkiya ce kana da kuɗi zai kai doguwar katanga duk wanda ya zo gidanka ya san akwai in yana da bukata ya zo an gane ko ma'ana rafi'ul imad dan baki da mabukata su dinga hango shi in ya zo ya zai gida irin gidajen talakaji ma ya saje da su a wa zai san da shi har ya zo ya kawo koke ko ya nemi agaji ko gudunmawa da aka rafi'ul imad doguwar katangaye in kai bako ne da ka zo ka san nan gida akwai wadata in mabukaci ne kai kana shigowa nan layan ka kallo wannan gidan ka san akwai wadata za ka tsaya ka koka masa kokenka ya biya ma bukata ma'ana ba marwaci ba ne dawilun najat nijat sannan dogon mutum ne a tsaye sannan ta ce azimun ramad ga wato girman toka ma'ana suka ce wannan yana nufin ba a kashe wuta shi a gidansa ba a kashe murhu a gidansa saboda dafa abinci da ake kawai da wannan an kwashe wannan tukunyar kawai sai a sai a buɗe wani buhun sai a sake zuba ana kwashewa shi ma baki ga sunan tudadowa suke ta ana fita da farante ana ta ba baki suna ana cewa ya kare za ga ba za a ce an kashe murhu ba ka je gidansa ga wai an kashe murhu ba a kashewa ta ce qaribul baiti minan nad sannan gidansa kusa da jama'a yake ba GRA ya koma gidansa kusa da jama'a yake wasu suka ce a'a yana nuna shugabanci ma'ana jama'a duk waɗanda abubuwa suka ana dawowa wajensa don neman menene ra'ayi na ƙarshe to wannan shine sufar da ta ba mijinta ita kuma ta goma ta ce zauji malik mijina maliku kenan wa ma malik ka san waye maliku kuwa sai suka ce a cikin wannan ya nuna alheri za ta faɗa a kansa ta ce maliku khairun min zalik ta ce ai maliku ya fi alheri fiye da wa'ancan ta ce yana da wato ibulun kathiratul mabarik ma'ana yana da wato raƙuma wa'anda wajen kwanciyarsu yana da yawa ƙalilatul masarih amma gurin tafiya kiwonsu ɗan kaɗan ne ba a bari su nisa kan wani baƙo ya zo a rasa me za a yanka a bashi idza sami'atil iblu sautal mizmar mizhar wato akwai wata wani abu da ko sarewa ko abu da ake busawa su kansu raƙuman da sun ji wannan to sun san a cikin su wasu za su mutu suna jin wannan busar to sun san an yi baki kuma lalle za a shigo cikin su za a kama wasu a yanka ita kuma haka ta faɗa to ta ƙarshe ita ce mai doguwar kissa wadda a dunkule zan bada ita ita ce ummu zar'in ita ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in an gane ko eh ummu zar'in ita ma ta ce mijina shine abu zar'in ta ce ya cika kunnuwa na da gwalagwalai ya cika min jikina wato ya kosar da jikina babu rama tattare da ni ya sa ina ganin girman kaina da kaina ni kaina an gane ko yake cewa ya auro ne daga gidan talakawa masu dabbobi ɗan kaɗan na zo na tarar da wannan to haka da ta fara ba da wannan labarin ta dawo kanta ta ce ita ma ummu zar'in ita ce kaza ita ce kaza ta dawo akwai ɗansu ta ce ɗansu shi ma ga irin sufofinsa masu kyau ta faɗi yatta yatta ta ce ita ma ga mutunci ga ladabi ga kamewa ga kyau sannan ta dawo habbaiwar gidansu sai da ta faɗa dan a gaya maka cewa ta ba da labarin gidanta akwai daɗi da zaman lafiya ta ce baiwarta ga ta mai sirri mai amana ba ta taɓa ɗaukar labarin gidan ta fita waje irin yadda 'yan aiki suke yi wani lokaci a cikin gidaje to bayan da ta gama ba da wannan labarin na jin daɗi da sakewa da walwala da farin ciki da ƙauna da soyayya wallahi ta ce wata rana kawai ƙaddara ta keto abubuwa suka faru ya sake ta an gane ko domin wani auren ya ƙara shine dalilin ita kuma rabuwa da ita ko kuma wata ya hango zai aura shine kuma dalilin rabuwa da ita to bayan duk ta bada wannan labarin kuma ta ce ta tafi gidan mijinta na biyu shi ma akwai wadata akwai kaza akwai kaza akwai kulawa ya ba ta dama ba ma ita ba duk wanda za ta taimaka ta taimakawa ta ce amma wannan bai kai gidan abu zar'in ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa nana aisha zan zama miki wato kamar abu zar'in a wajen ummu zar'in sai dai ni ba zan sake ki ba to anan ma suka ce akwai nuna tawazu'u na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce zai zama mata kamar abu zar'in ai annabi waye abu zar'in idan za a kwatanta annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba wanda za ka kwatanta da shi to amma saboda tawazu irin na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa nana Aisha zan zaman miki kamar abu zar'in li ummi zar'in to wannan a takaice dai kaga izhar mawadda ta kaga kissa ce doguwa amma kaga karshe abinda annabi ya faɗa wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 5189 wata haki sayyidatu Aisha radiyallahu anha lokaci yayi to sai mu tashi nan nan gabar insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada Allah abinda muka faɗa okay to hadisin ba karasa ba yani fil mawaddati wal hub wato kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in yani fil mawadda ma'anar zan zama miki kamar abu zar'in a soyayya a kauna wal hubbi da soyayya faƙala sai ta ce la'anta khairul limin abi zar'in li ummi zar'in sai ta ce wallahi ya ma'aikin Allah ni kafi zama min alkai ko kafi alkhairi gare ni fiye da alkhairin da abu zar'in yake da shi a wajen ummu zar'in an gane ko to sai mu tashi wata hakin sayyida insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik